الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da abin na wannan darasi namu a cikin wannan sura wato suratul qasasi a yau wato rana asabar sha biyar ga watan ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 muna nan ci gaba da wannan darasi namu muna nan suratu alƙasasi aya ta hamsin da shidda za mu tashi insha Allah kai mana jagora Allah ka ƙarfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu Allah ya ce da annabin mu sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
Wato an ce lokacin da abin na Abu Ɗalibi yake cikin halin hitar rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo don ya gaishe shi sai ya iske kuma wasu maya abokai nai wato su biyu a wuri nai kuma suna ƙoƙarin ya mutu bisa ga kafirci wanda suke bisa gare shi to sai ya zo ya nemi ya faɗi kalmar shahada domin ya yi hujja da ita ya cece shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan bai yi nasara ba ga wannan manowa ta yi sallallahu alaihi wasallam bai yi nasara ba saboda haka mutumin bai karba ba sai rayuwa annabi ta ɓaci kuma ɓaci na ƙwarai ya ce wallahi abin nan zan yi maka istighfari don bai musulunta ba ran annabi ya ɓaci kamin ya yi magana istighfari sai Allah ya ce ka yi hankuri innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ba ka shiryar da wanda kaka son ka shiryar walakin Allah ya hadi man yasha wa sai dai Allah shi yake shirye wanda ya so ya shirya wato halatta shirya cikin zuciya babu mai iya yi ne in ba Allah ba amma shi annabi yana bayyana dalilai shi na Allah ya ce wa'innaka latahadi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya wato kana kafa hujjoji na shirya zuwa ga hanya madaidaiciya annabi na yin wannan amma halatta shirya cikin zuciyar mutum mutum ya shiryu Allah ya ce shi ɗaya ka yin wannan wa huwa alam bil muhtadin kuma shi ya san masu shiryuwa sai annabi ya ce to wallahi zan ci gaba da yi maka istighfari malam unha anka in dai ba hane ni game da kai ba yayi istighfari sauran sahabbai su ma sun kajiya sun ka kama istighfari ga uwayensu da sun ka mutu sai an Allah ya ce ma kana lin nabiyyi kun ba shiwa ga annabi da wayanda a tare da shi an yi sagafiru lil mushriki da da sai annabi ya kama baki nai domin abin na Allah subhanahu wa ta'ala wato baya gafara a yi shirka da shi. Abbas ya cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam a abu ɗalibi ya taimake ka ya yi ma duk abin da ya kamata to kai wani tanadi ka tanada mai na sauƙaƙa mai azaba ranar ƙiyama. Wannan ita ce tambaya da Abbas ya yi, annabi ya ba da ansa cewa Allah zai sauƙaƙa mai za a riƙa fitar da shi bakin gafa wuta ya yi zaune bisa tudu amma ƙafafu ne na cikin wuta suna tafasa ƙwalluwar kai ne tana narkewa tana zubowa bisa jiki ne wannan rangwame na an kai mai saboda alherin da ya yi malam idan mutum ya yi shirka da Allah Allah babu ruwa ne da al'amarin duk mutumin da ya shirka da Allah ko da kowa ne ne to Allah kai muka roƙo dai bi asma'ikal husna ka gafarta mana ka kyautace aqida mu da imanin mu wa qalu inna tabil huda ma
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون kuma wa qalu su mutanen makka wato sun ce in nattabi wal huda ma'aka idan muka bi shari'a tare da kai nutakhaddaf min ardina za a kame mu daga kasan mu abinda yasa ba mu bin ka kenan in mun ka bi ka makiya sun yi ma sun yi ma yawa nutakhaddaf za a kakkame mu min ardina daga kasan mu Allah ya ce awalan numakkin law haraman amina shahalan ba mu mallaka musu harami amintacce ba ai haramin makka harami na amintacce ba a yaƙi ciki ba a zubar da jini ciki yujba ilaihi samaratu kulli shay'in ana jawo ɗiyan itacen kowane abu ciki nai rizqan min ladunna arziki daga wurin mu walakin na akatharahum la ya'lamuna sai dai mahiyawan su ba su sanin haka nan wato garin ku za a yi noma abu amma in ka tai makka wanda za ka gani makka ya yi wanda za ka gani garin ku kyau saboda su makka kuɗin kwarai suka bai sai a zaɓe kayan kwarai wanda an ka tabbatar da na kwarai na sai a kai musu kamar dai wadda kun ka ga ana wa kankana kun ga ai kankana sai a zaɓe ta kwarai sai a yi nan haka da ita sai a ɗauko ‘yan guji-guji in ka tura in baka sani ba sai ka ce bana kankana ba ta yi mayan ɗaya ba ta yi ta yi an yi mai an yi abin na an yi na haka da manya wajen masu saye da tsada duk an yi can da ita na ta yi wa'azi wata rana ni dawo sai ni ga abin na na kankana ga ta nan ko ina sai ni ce to a tsaya in sai sai mai gona ya ce to mallan bari mu baka don kana kai wallahi don mai ga an sai ta nace to ban sayan gona na ni tsaya yi nace to ban sayan kanana manya na kasa yace wai don ina ni ana sai su nan manya kowanne to sai na ga wani abin na ebo cikin dajin nan ashe shi na kabi gona gona ana sai- yanke mai manya yana sayewa to kun ga da kun ga ana muku ga kankana ku ka noma amma a kawo muku yan guji-guji irin wanda ya kamata abin makusa daji su ja sai a kawo muku ita ta aka kawo muku kuna ta sayi wanda duk ya sayi yana gani ya sai abin kwarai kuna ta sayi manya ko a yi kudu da ita to haka nan ƙasan makka take haka nan ƙasan makka take in an ce kankana gada kuka noma har da ita ana kai ta makka ba a musu don dai akwai kankana makka kuma akwai irin wagga in an ce takuta aka ɗauka ranna a kai can baka musu saboda kuɗin ƙwarai suka bai amma ba su sai sai kayan ƙwarai su suna da doka in za a yi oda gwamnati na ba da kowane abinci za a yi oda kowane kaya gwamnati na ba da kwalitin da ta kaso to duk kayan da an ka kawo bai da wannan kwaliti gwamnati za ta san wanda za ta yi da shi kuma za a hukunta mai kawo shi za a yi mai hukunci kun san dore haka najeriya take eh dore haka najeriya take shi yasa kuwa ganin dori kasuwa wa gaya an ka shiga sai ku ga ana ta kwasan mangoro irin war haka ana ta kwasowa ga abin nan ga ga baro ana yi wa daji da shi a ce wannan bai da kyau bai kamata a sha shi ba kai ga ganin ka mai kyau ne amma gwamnati ta hana a sha shi domin tana gudun ya cutar da mutane to dole haka Najeriya take kun ga duka duka dokokin da kun ka sani duniya babu dokar da babu Najeriya ta alheri aiki ya ba ta yi yanzu eh an samu lokaci waɗanda annan babu ruwansu da aikinta Allah ya gafarta mana yanzu idan an ka an shi naman wani an ka tusuwa an ka ce bai da kyau can kaka je wani malami da bai kusa inda an kai to bai ko saboda an kai bai ce gwamnati maciya amana suna an shi naman mutane suna tusuwa shi ta magana ta bai san inda an kai to bai san doka kowace iri ba bai san tsarin Najeriya ba shi dai kawai mai wa'azi na an to an haɗa mai kawai sai shawo baki ne ya yi ta kowan baki Allah ya gafarta mana wa kama a halaka na min ƙaretin وكم أهلكنا من قرية بدرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين
To, wa kama halakana min ƙaryatin da yawa muka halaka alƙarya daga cikin alƙaryu, baɗiran ma'ishata wadda ta yi taƙama ga rayuwarta, sai muka halaka ta. Idan Allah zai halaka jama'a gaba ɗaya na alƙarya waɗanda suka yi taƙama, to babu shakka mutum guda da ya yi taƙama Allah zai iya halaka shi. Saboda haka ku daina taƙama, ita taƙama ba abin ƙwaraita ba. duk wanda ya ɗauki hanyar takama yana kuri yana ganin shi wani ne shi a ɗan wani shi a kaza ku jaye daga nan ɗayan talakawa ɗayan maciyata kuna kaza wai shi wai ya samu arziki to bi shi da kallo ka gani in Allah ya yarda in Allah ya yarda duk abin da ya tara wata rana sai ya baka tausayi ga talauci sai talauci ne ya baka tausayi Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ce wa tilka masakinuhu wayancan gidajen suna ga sunan lam tuskan min ba'dihim ba a zama cikin gidajen nasu illa qalila sai dan kadan dan wanda ya biyo ya dan tsaya gehen gina ya sha inuwa qalilan dan lokaci kadan ya tashi ya wuce wa kunna nahnu warithina mun kasance mu ne masu gadon kayan masu kaya kan sun mutu Allah ya gama da su saboda badiran ma'ishatahum wato a ta yi taƙama ga rayuwarsu ta yi taƙama ga rayuwarsu shi Allah ba ya son taƙama saboda haka ku bar taƙama duk abin da ya ba ku ku mai godiya ku yi tawadi kuma kar ku samu natsuwa don yana iya anshewa wani da kaga an ba shi mulki ba a ba shi ba sai da an ka rubuta shekarun da zai yi da gare su bai ƙarawa da gare su bai ƙarawa wani da kaga an ba shi kuɗi an rubuta shekarun da kuɗin za su yi da gare su bai ƙara ya an kai can wato matalauci za a mai sai to haka dai al'amurra suke saboda haka kada ku yi taƙama Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye muku abin da ba ku sani ba kan ku yi taƙama ku yi a hankali Allah ya taimake mu wa ma kana rabbuka وما كان ربك مولك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مولك القرى إلا أهلها ظالمون
To, wa makon wa maka na rabbuka muhulikal ƙura, Allah Ubangijinka bai zama yana hallaka mutanen alƙalyu ba, hatta ya ba ta fi ummiha rasulan sai ya aiko ga babban garin wannan alƙaryun, sai ya aiko rasulan manzo cikin manya a cikin babban gari, sai ya aiko manzo. Ya talu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyina. wanda cikin wannan babban garin duk sauran ƙauyukan da a gehe duk suna zuwa wannan garin idan aka aiko manzo ciki duk za su iya samu saƙon da aka aiko don kullum suna shiga garin su ma wa ma kunna muhlikil qura ba mu kasance muna hallaka alƙaryu ba illa wa ahluha zalimun sai in mutanen alƙaryu sun zama azzalumai duk garin da kun ga Allah ya kyale shi halaka ta hada ciki ne to mutane ne azzalumai ne da hitintunu waɗanda kun ka sani da waɗanda ba ku sani ba duk garin da kun ka ga Allah ya ƙyale an hallaka shi to wa ahluha zalimun mutanen garin na azzalumai ne Allah bai zalunci saboda haka duk hitintunun ga da kuke gani ku dibe su da kyau Allah ya san dalilin da ya kawo su wani gari ya ƙetare wani gari ya kai su wani gari ya ƙetare wani gari ya san wannan dalili kuma duk sadda su ma sun ka gyara to Allah zai gyara musu shi Allah gwamnati ta ba gwamnati ta wadda ka cije mutane ba tana neman ta kuntata wa mutane ba haka nan take ba shi duk ka ga ya hukunci to ya san dalilin da ya hukunci laihi an kai kuma ya riga ya faɗa cikin Qur'ani ne cewa in an yi zalunci kaza zai hukunci kaza to idan ka ga ga wuri hukuncin na ya auku to kakka zarge kowa ka zarge su don Allah bai zalunci hukuncin nan da ya auku abin nan da ya ce ka ai in an kai shi zai irin hukuncin to shi na an kai wurin nan shi koye wannan hukunci Allah ka gafarta mana ka kare mu ka kiyaye mu wama utitun min shay'in وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون wa ma utitu min shay'in duk abin da anka ba ku na kowane abu da anka ba ku na jin daɗi to ku sani fa matawal hayatid dunya jin daɗin rayuwar duniya ne kawai wazinatuha da ƙawarta idan aka ba ku lahiya jin daɗin rayuwar duniya na in aka ba ku abinci mai kyau jin daɗin rayuwar duniya na in aka ba ku natsuwa da kwanciyar hankali jin daɗin rayuwar duniya ne in anka ba ku milki wazinatuha ƙawa ce ta duniya amma ku san da sani wa ma inda Allah khairun abinda a wajen Allah na na na alheri to khairun yahi alheri ga mu'minai wa abqa kuma yahi tabbata afala taqiluna ba ku ya hankali ku yi wani da hankalin ku ku zabi abinda ka tabbata bisa ga abinda ka karewa kada ku zabi abu mai karewa ku bar abinda ka tabbata wato ku bi Allah subhanahu wataala ku zaɓi abin da ka tabbata ita rayuwar lahira ita ke tabbata rayuwar duniya ba ta tabbata duwar ka ga mutum duniya ya daɗe wata rana sai ka bincika a ce maka ai yau shekara ce kaza da tahiya ya tahi kuma shi kenan bai dawowa rabuwa ce wadda babu haɗuwa bayanta rabuwa ce wadda babu haɗuwa bayanta Allah ya kare mu aba ma wa'adnahu أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين
wa afa man wa'adnahu yanzu wanda muka wa alƙawari alƙawari kyakkyawa wa'ada hasana alƙawari mai kyawu na shiga aljanna muka ce in ya bauta mana yayi abin da muka sashi akwai aljanna kuma babu shakka fa huwa laqihi zai game da alƙawarin matsayi ne na mu'mini shin yana zama daidai kamar mata'anahu kamar wanda muka ba jin daɗi mata alhayatud dunya jin daɗin rayuwar duniya wanda yake cuɗanye da guba jin daɗin rayuwar duniya ni'matun mazdawaja ni'ima ce wadda take cuɗanye da abubuwan damuwa idan lahiya aka baka duniya za ka yi ta ganin abubuwa masu ɓata maka rai lahiya kuma ni'ima ce idan ilimi an ka baka za ka yi ta ganin abubuwa masu ɓata maka rai idan arziki aka baka na duniya kuɗi za ka ga abubuwa masu ɓata maka rai wani ma cikin dukiyar da aka bashi nan na yaka samu abubuwan da ka zama sanadiyar halaka ta shi wani ko milki aka bashi cikin milkin za ka ga abubuwa masu ɓata maka rai to rayuwar duniya kenan to yanzu wanda muka wa alkawarin shiga aljanna yana zama daidai da wanda muka wa abin nan ni'imar duniya kawai summa huwa yawmal qiyamati mina muhdari sannan ranar kiyama yana cikin wa'anda za a halarto cikin azaba in kiyama ta yi ansa ita ce ba su zama dai saboda haka rayuwar duniya dai Allah dai ya yi mu duniya amma rayuwar duniya ba ta da daɗi duk abin da ka samu na duniya sai kai ta ganin abubuwa na shigowa masu ɓata maka rai da zo aka gaya mana cewa wani mutum ya rasu na ce lahiya ya rasu an ka ce lahiya lau amma dai akwai dalili dukiya ya taho da ita sai Allah ya kawo mai hasara ya yi muguwa hasara sai ya kwanta ai bai tashi ba haɗa musu da yanka ya rasu damuwa dukiya ta haɗari damuwa suka ce wannan shi ar dalili dukiya ce ya yi hasara mai ɗimbin yawa yana ganin ya samu sa'a ya samo sa'a gashi ne ya ɗauko kaya waɗanda aka buƙata lokaci guda Allah ya rasar da shi kayan duka ba ko raba biyu ya bashi rabi ba duka Allah ya rasar da shi su duka sai ya faɗi ai bai tashi ba sai dai lahira Allah ya tashe shi rayuwar duniya ce ba ta da daɗi in kuɗi ka gani ga mutum ba ta da daɗi in mulki ka gani ga mutum ba ta da daɗi in wani abu ka gani komi ka gani ga mutum na rayuwar duniya babu daɗi sai dai a yi ta yi rayuwar lahira ita ce rayuwa tatacciya wa inna dar al-akhirah lahiyal hayawan lalle gidan lahira ita ce rayuwa tabbatatta inda mutane suna sani Allah ka ba mu rayuwa rayuwar lahira wa yawma yunadihim ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ta wa wa- wa yawma yunadihim ka ambata ranar da Allah zai kire su fa yaqulu sai ya ce mushrikai aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina abokan tarayya ta waɗanda kuke rayawa kuna cewa su ne abokan tarayya ta ina suke qala alladhina haqqa alaihim alqawlu wa'annan da kalmar azaba ta tabbata gare su kahirai kenan sai su ce rabbana ya Allah ubangijinmu ha'ula'il ladina agawayna waɗanga suna waɗanda mun ka basuwa lalle mu mun ka halaka su a ga wainahu ka ai mamaki mu ya Allah mun halaka su kama ga waina kama wanda mun ka halaka Ah, to wanda a halakakke don ya halaka wani abin mamaki na tunda kowa ya hau hanya mataimi- a mataimaki ya kabida to su sun halaka saboda haka sun ka ce mun halaka su kama ga waina kama wanda mun ka halaka amma dai yau kam tabarra ana ilaika mun kubuta gare ka ba mu ba su ma kanu iyana ya abuduna mu ho ba mu sun ka kasance suna bauta ba son ran suna sun ka bauta ba mu bane kun ga an ji kunya wanda suka dogara da shi yace a'a shi ma babu ruwa ne da su yayi bara'a da su kun ga ba sunan kuma ba su can an yi biyu babu babu nan kuma babu can ba ɗaya babu an kai an rasa duniya an samu lahira ba biyu babu an kai an rasa lahira an rasa duniya Allah ya kare mu wakila da ushuraka akum
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأي العذاب لو أنهم كانوا يعتدون
wakila sai an kace musu to kun ji abinda abin bautar ku allolin ku sun ka ba da ansa Udu shuraka kun mu dai mun kire su kun ji abinda suka ba mu ansa to ku ku kire su da kanku ku da kun ka bauta musu ku kire su da kanku ku ji ansa su Udu shuraka kun ku kire abokan tarayya ku sai suka tahi kowa ya san wanda ya bautawa wadda auhun sun kai ta kiransu wane wane wato abin bautar su falin rasta jibo lahun duk ba su karba musu ba wara wara azaba ga azaba sun gani suna kira allolinsu don su kare su daga azabar allolin sun ki ɗaukar waya allolin sun ki ɗaukar waya kuma ga azabar ga an gani kuma an keye su su yi kariya ga azabar ga to ko ɗaukar waya sun ƙi bale a yi magana da su Allah ya ce lawa annahum kanu yahtadun inda sun kasance suna shiriwa da sun bar wa'annan abin bauta nasu kun gani duk abin da ba Allah ba bauta masa banza ne wa yawma yanadihim ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون to lokacin nan dada a, abin nan sai al'amari dada sai ya rikice musu wa yawma yanadihim ka amma ta ranar da Allah zai kira su wa yaqulu ma za ajabtumul mursalin sai ya ce ku jama'a da mi kun ka an samu manzannin da na aiko kun karɓa ko kun ƙaryata fahimiyya alaihim al'ambawu sai labari ya- ya ya makabce musu gaba dai sai su mance da duk abin da sun ka sani yau ma idan rana ko la ta sa'alu na kun ba su tambaya an ce musu ni kun ka karɓa manzanni ba su san abin da suka karɓa manzanni ba kuma fahimiyya la ta sa'alu na kun ba su yin tambaya don babu wanda za ka tambaya kowa ka tambaya bai ansa maka kowa ta kai ne ya kai ranar kiyama kenan saboda haka ku ta Allah shi ɗaya adda sauki ranar lahira ku ta shi ɗaya adda sauki babu mai sauki in ba Allah ba wa amma manta ba فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين to fa amma manta ba amma dai duk wannan rigima da kun ka jiya ta kiyama fa amma manta ba amma duk wanda ya tuba daga nan duniya wa amana kuma ya kyautace imani ne wa amila salihan yayi ayyuka na kwarai fa sa an yakuna minal muflihin ana fata ya zama cikin masu samun babban rabo kun ga sharuɗan nan masu ya suna Allah ya sake gittawa kamin ya bada falahu babban rabo na ɗaya tuba na biyu gyara imani na uku ɗebe kasala a yi ayyuka na ƙwarai a ɗebe kasala a yi ayyuka na ƙwarai to duk wanda ya haka ana fata Allah ya gafarta mashi saboda haka akwai buƙatar gyare-gyare ya ku jama'a a sa hankuri abubuwan da aka yi a sa hankuri a bar zuciya a bar zuciya a yi gyaran ibada tsakaninku da Allah ku bar zuciya ku yi bincike ku gano yadda ya kamata ku yi abubuwan addininku addini ɗaya ka tserar da mutane ranar kiyama kasuwa ka in dai kasuwa ɗaya ta babu addini kasuwa ba ta tserar da mutane ma'aikata ba ta tserar da mutane babu abin da ka tserar da mutane sai addini ko makaranta da masallaci da kun ga suna tserarwa don addini na aka yi cikinsu saboda addinin da aka yi cikinsu shi yasa su suka tsirawa kun ga makaranta tana tsirawa don addini aka koyawa cikinta masallaci yana tsirawa don addini aka koyawa cikinta amma duk wasu wurare da ba waɗannan ba ba su tsirawa Allah ɗaya ka tsirawa ko ta Allah da ibada domin tsammanin samun babban rabo a wuri ne wa rabbuka ya khalqu ma yasha وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك ya khalqu ma yasha kuma Allah ubangijinka yana halitta abin da ya ga dama wa ya khataru yana zabi abin da ya ga dama shi Allah yana da iko ya zabi abin da ya kaso amma su mutane kam ma kana lahum al-khiyara su ba su da zabi Allah ce musu yayi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da haka mutum bai da zabi an riga an halicce shi kuma Allah ya faɗi dalilin da yasa halittai to babu zabi gare ka baka da damar ka ce in na ga dama in yi in ban ga dama ba in yi a'a kai baka da wannan yanci an halicci ka don ibada kuma ita ɗaya za ka yi cewa wai sai ka ga dama to wannan babban laihi na gare ka don an riga ya halicci ka don ka yi aiki kana sha sai ka ga dama yi ka kai halin kai ka halicci kanka Mm. Iya wato abin da yasa suka yi wannan ƙarancin sanin su yasa suka yi wannan. Saboda ka kai da kasa abin da Allah ya umarce ka yi. Su ƙarancin sanin su da ko menene a aikin da ya kamata su yi shi yasa suka yi wannan. Amma kai da ka gane to yi ƙoƙari kai kai abin nan da Allah ya umarce ka. Tunda ka gane Allah ya umarce ka to yi ƙoƙari kai. Allah ya taimake mu. Wa rabbuka ya alam ma tukinna sudurhum.
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد بالأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون To, wa rabbuka ya wa huwa Allah, Allah abin bauta mu shine Allah guda, la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi. Lahul hukuma fil ula hukunci ya tabbata ga Allah nan duniya, wal akhirah da kuma lahira. Domin nan duniya ake akwai abubuwa da yawa amma yanzu ya Allah ya ga dama sai shi wa mutum hukuncin da dole ya yarda da shi. Idan yanzu ya ga dama ya anshi duk abin da aga hannunka wanda ka mallaka ya anshi shi ya gama ka da 'yan sanda kaga dole ka yadda da hukunci Allah ka ɗora da mahita ya anshe maka kuɗi ya gama ka da 'yan sanda to kaga babu da kai dole ka anshi hukuncin nan ka ɗora da ƙaƙa za a yi ka hito daga wannan rutsu da ka shiga wal akhirah kuma ranar lahira shi adda hukunci in lahira ta yi kuma yadda dama shi an shi maka zaman lahiya ya kaɗa ka wuta kuma hukunci ne na dole ka yadda da wannan hukunci saboda ka Allah shi yadda hukunci nan duniya kuma shi yadda hukunci lahira amma wasu cikin bayi ne ya yi musu hukunci da tausayi da arziki da wadata da lahiya cikakka cikin rayuwar duniya kuma ranar lahira kududun mashige aljanna kun ga babu wahala nan duniya babu wahala ranar lahira Allah mai yin wada ya gada ba Allah mai yin wada ya gada ba saboda haka ka amince da abinda Allah ya umarce ka subhanahu wata'ala in yi maka hukuncin da ka kaso ka ce alhamdulillahi na gode wa Allah da ni'ima mai kyau ta ka cika wato abubuwa masu kyau suka cika da ni'ima ta yi ma abin da ba ka so kai ajiyar zuciya alhamdulillah kadde ka haɗu magana mara kyau ai wannan damuwar da kai ai ya san kana yin ta ya kawo maka wannan ai so na wani sai a yi jarraba shi da abu mai yawa wani kuma a yi mai abin da ya ka ajiyar zuciya sai shi godiya ga Allah ai so na wanda don Allah ka so sai ya jarraba shi wadda dai bai raba shi da addini ne muguwar jarrabawa wadda ka raba mutum da addini ne ita ce muguwar jarrabawa ya ayi mutum jarabawa wadda ka raba shi da addini ne yana musulmi ya koma ba musulmi ba to wannan ita ce jarabawa wadda an mai muni kwarai da gaske Allah ya kare mu gare ta qul ara'aytum qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah سرمدا لا يوم القيامة من هن غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون تقول كشي أرأيتم كبان الأباري yanzu in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan idan Allah ya sanya muku dare ya zama tuttu wato babu yini in ya ga dama ya sanya muku dare na da daddare dare na da rana ma dare na kuma babu canji ilawa milkiya har zuwa ranar kiyama ilawa milkiyamati har zuwa ranar kiyama man ilahun gairullahi ya atikun bidiyain wani Allah wanda wani abin bauta wanda ba Allah ba zai zo muku da hasken rana afala ta sama wani toshin ku ba kujin wannan baiwa ta Allah ku kaɗaita shi yanzu akwai shekaran jiya wani ka tambaya ta wai an ce akwai garuruwa akwai ƙasashen da babu rana to gaskiya na bayani abin iya yi don haka na gaya mai ban cewa babu su amma dai ban da bayani eh ban da bayanin da zan yi maka game da shi shi ƙarin bayani ya kaso ni ci to babu shigaran eh man masaulu ana da alamin asa'ili te ka yi tambaya akwai masana ga irin wannan matsalar akwai su abbas je gabe san abin da zai ce maka ba game da wannan ya ce malam ka ce ba kasan to wannan tambaya ne ce kai ka san shi to kai ka san shi ma to ban sani ba sani ba kai ka kara gaba kwanan biyu ka ce dan mutumin nan na je ga ya ce ya ce kaza ya ce kaza dan mutumin nan zai gare ka gani ba shi ya dan gogor badawa da yake din nan ya tafi inda tsaira Allah ya gafarta mana qul ara'aytum أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا لا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون To, kulka ce, ara aitun kuma ku bani labari yanzu in ji alallahu alaikumun nahara sarmadan idan Allah ya samu ku yini ya zama tuttu, rana ce babu dare ko yaushe. rana ce zalla babu dare to man ilahun a ilahu mil kiyama har zuwa ranar kiyama man ilahun gairullah to wani abin bauta wanda ba Allah ba ya atikun bilailin zai iya zo muku da dare taskuru da fiye wanda za ku kwanta ciki ku huta babu to abala tubsiruna ba ko hani da basira ku ku kadaita Allah dare da kwa gani fa ni'ima ce yini da kwa gani ni'ima ce raba su ni'ima ce raba dare da yini ni'ima ce to Allah subhanahu wata'ala cikin waɗanga wani abbai mana ba yayi mana dare yayi mana yini sannan ya raba mana dare da yini yanzu ga mu cikin yini muna tayukan yan an jima yini ya wuce dare ya taho mun kai abubuwan da muka iya kamar a jima sai mu shige kwana cikin natsuwa wannan ni'ima ce shi yasa ku jin kasashen turai na cewa Allah Najeriya yake saboda komai aka bukata na rayuwa akwai shi Najeriya shi yasa kuwa ganin suna kokari su hada kansu su burkuta zaman lahiyar na Najeriya to shi kuma Allah gashi yayi alƙawari kowa ya sai ya mai hukunci da abin da ya aikata saboda haka yana nan yana bai da mu nan in sun kai banna ta kai banna sai shi rigita su ya hana musu kwanciyar hankali in ta yi dama sai a rage can kuma su ko can da a kwanci hankalin su kwanci su ko sun kabar kotu don sun ga suna zaune lahiya sai a iza can a taho da wata hitina kuma a kai musu sadda sun ka gane kudan su sun ka gyara kuma su ma sai a ije ta a kai wani wuri haka dai amma ai su kasashen turai ba haka sun kaso ba wannan najeriya da suka ce ta dace da dukkan abubuwa na yanayi duka kowane komi aka so a rayu najeriya akwai shi amma kuma an hana mana mai aiki da shi mai kere-kere mai abubuwan jin daɗi an hana mana sai dai a shigo a sata a tawo a tada hankali a shigo da daddare a tada hankali mutane su sheka a sa injin muka ita tonon ƙasa kamin su haya ta waye an ɗibi abin da an kaɗi ba sai a ɓoye Allah shi mana maganinsu Allah shi mana maganinsu mu kuma Allah ka dawo da mu ga hanya Allah ka daidaita mu ga hanyarka wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون To wa min rahmati cikin rahmar Allah ja'ala lakum al-laila Allah ya sanya muku dare wannan hare ya sanya muku ini ya sanya muku dare litaskunu fihi don ku natsu ciki ne ku yi kwana ku huta ya sanya muku yini wa litabtagu min fadali don ku hito cikin hasken yinin nan ku nemi abinci walala Allah wala allakum tashkurun don ku yi ma Allah godiya domin duk wanda ya bida ya samu ya kamata shi godiya ko bida ya samu ko kadan ko da yawa ya kamata shi ma Allah godiya domin arziki daban-daban yake wani arziki na yawa gare wani ko ɗan kaɗan na amma dai kwabida ya samu to Allah ya yi mai baiwa ya kamata ya gode wa yau mai nadihim ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
wa yau mai nadihim ka ambatarar da Allah zai kira su fa ya kule ce aina shurakaiya ina abokan tarayyata alladina kuntum tazumuna wa'annan da kun kace abokan tarayya na gare ni ina suke wa nazana ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون
wani zana ma min kulle ummatin shahida mun hidda mai shaida cikin kowace al'umma mun hidda mai shaida gare ta wa qulna hatu burhanakum muka ce to ku kawo hujjarku wadda ta sa kun kai shirka da Allah ku kawo ta magani wa alimu anna al-haqqa lillah sun ka sani lalle gaskiya ta tabbata ga Allah abinda suka bauta babu shi wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda duk suke kagawa ya bace musu waliyan da suka ce ya za su cece su waliyai ta ɓace gumakan da suka ce ya za su cece su gumaka ta ɓace duwatsu da kai za su cece su duk sun ɓace duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ya ɓace wa dalla anhum ma kanu yaftarun to bayan wannan sai ya buga mana misalin wato dagawa wadda yace abin nan da yawa alƙarya baɗiran ma'ishataha ta yi taƙama ga rayuwarta to haka nan mutane guda guda da yawa sun kai taƙama ga rayuwarsu kuma Allah ya halaka su matasa in Allah ya ba ku bar taƙama wanda ya nema gare ku in kuna iya bashi ku bashi in ba ku iya bashi kadde ku yi alfahari eh kyauta da kuka bayarwa ta ganin dama tana da lada amma ba farilla ba ce farilla zakka kenan ita ce in shekara ta yi dole sai ka ba da abin da Allah ya ce ka bai sannan kuka shiri da shi amma kyauta wagga ta ganin damarka kyauta wagga ta ganin damarka in kana da biliyoyin kuɗi ba ko miliyan ba kai kyauta da murtala Allah zai baka lada zai baka ladan murtala saboda haka kakka yi faɗa da kowa ya abin da kaka iya kuma abin da naka so ku gane ku matasa da masu hali cikin ku da wanda ba su da hali ku bar tunanin mutane su yadda da ku in Allah ya tuha maka asiri mutane ba su yadda da kai har abada duk abin da zaka ba su yanzu wani in kana da naira dubu goma ka biyo ka bashi naira dubu guda to yanzu na ka buɗe mahayar bashin ubanka maciyatan masu kuɗin gada ba su da imani waje naira dubuwa ne ya bani to ya sani ne shi Allah ya tawa maka asiri ya sani ne ya san kana da kuɗi har a su kenan gare ka ya sani Allah ya tawa ma asiri ai shi bai sa abin da an gare ka ba amma tun da ya ga wanda yake shi ƙarfin gada na bai iya ba kowa komi ya ga ka ba shi naira dubu ɗauka ya kai suna can ka cika shigewa da su tunda ka ba tunda kai ne yaka bibi shi karyan gada na yau ya shekara goma bai ba bai kyauta naira dubu ba to kai ka ba shi sai ce wallahi taro gare su san gida ɗebuwa na kai ka ba shi to abin da naka so ku gane kenan ku bar tunanin wai mutane su yarda da ku kai dai abin da kaka yan za kai kai na Allah kakka damu don mutum ya to ya ce maka mata ta haihu bai da abin suna kakka ji nauyin bashi murtala kakka je nan ba shi mutula ita gare ka miƙa mai shi ta taya kowa dubu ɗari biyar ka ba sai ya ɓaci ubanka inda yi wanda ya sa ɓaci na ce Allah ya ƙwata min kai wannan na wannan ƙarshen gada daga nan ya zama waje abokai an kama ɓacin kake nan sai an samu wani wanda za a ɓaci irin ka sannan a bakka sai a ɗauki wancan a yin baka ba shi ba a ɓacin ka to in za ka yi ɗaya ka yi don Allah mutane da kun kani ba ku iya daidai da su amma dai kakwai takama don kun ga alhaji ƙaruna da ya yi takama bari mu ku gare shi inna ƙaruna kana min ƙaunar musa
وآتيناه من الكنوز ما مفاتيح لتنوح بالعصبة ما إن مفاتحه لتنوح بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب البريء
wato da kayi da kayi takama to shi ɗan bukata ce ta samu don dama nan na wuri biyu na ya biya wurin da kake so da inda ba ka so nan na ya biya bashe ka ya biyo ma inda ka so ya ta iza ka ya ta iza ka sai kaya abin da zai bashe ka ya biyo ma inda ba ka so ya ta iza ka ya ta iza ka sai kaya abin da zai halaka ka dama su ne hanyoyi biyu na shaidan to shi alhaji karuna wato tare yake da annabi Musa, mutunan annabi Musa na, amma sai alfahari ya shiga yana ganin Musa ai mallami na amma bai da komi, shi shi an mai kuɗi shi an babba, to wannan ita ce illa, da zana Allah ya jarabe ka da ganin dole sai ka zama babba, to hitina ta zo. ai karanci ko na ganin kudi ba yan siyasa wanda ya tobe da dole sai ya zama babba kudi ba halolin da aka yi da jiwa da ɓaci da waƙe-waƙe da menene na ɓacin mutane da ƙazahi da ƙarya don ana musu har dai yanzu da an ka ƙware sai a diba wani mugun aiki a jewa mutu a ce shi ya kai wai bai ba da kuɗi ba kuma tsakani da Allah wanda ya ƙagen ƙaryar ne ya san ba kai ne amma wai baka ba shi kuɗi ba tun da ya ga girma ka kaso Allah ya kare mu inna karuna lalle karuna kana min qaumin Musa shi suna ne karuna Allah yadda kai ne yace kana min qaumin Musa ya zama cikin mutanen annabi Musa to me ya gama shi da annabi Musa fa baka alaihin zalunci yayi musu hada kai yayi da wata mace tawa Musa kazahi wa atayna wa mina kunuzi mun bashi arziki mai yawa na taskokin duniya ma inna mafatihahu wanda mabudai kawai wato makullai in an kulle to mabudayyansu su latanu bil usbati tana nauyawa ga jama'a masu ƙarhin ƙari masu tsananin ƙari ulil kuwa ma'abuta ƙarhi to Musa ya lalace ya ba annabi Musa yace id qala lahu qaumuhu sadda mutane ne sun kace mai latafa a kakkai takama bari takama wai dan mi za a mai wa'azi a ce bari takama inna Allah la yuhibbul farihi lalle Allah bai son masu takama wa tajibi ma ataka Allahu daral akhirah وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
mutane ne sun yi mai wa'azi suka ce alhaji wa ta gibi ma ta kallahu darar akhira ka nema ga abin da Allah ya baka da gidan lahira in Allah ya baka kuɗi nasiha ce ta gaskiya sun kai mai wadda ya kamata ga masoyi zuwa ga masoyi in Allah ya baka arzikin duniya to yi kokari ka yi aikin alheri wanda za ka samu lahira da shi tunda duniya gaba da wama aka yi ba gaba gare ka wasu sun ta da yawa abokan ka ma waɗanda sun ka mutu suna da yawa uwayenka sun ta sun mutu kai ma wata rana ta ya za ka yi shin ne Allah yin wanda ya ce ma ka bi ka bi da abin da za ka samu lahira tunda duniya barin ta za a yi wala tansa nasibaka amma kakkamance da rabonka min duniya na duniya ka ci abinci ka sha abin sha ka yi sutura ka hau mota ka yi gida ka ci daɗinka inda kana da arziki wato kakkamance da rabonka na duniya amma ka bai gidan lahira sai dai kakkamance da rabonka na duniya wanda don adda kuɗi ba a hana mai ya ci daɗi ba kai cin daɗi inda yake da inda yake laihi ga talaka ga talaka cin daɗi yake laihi ya samu naira dubu goma maimakon ya ta ya samu sa'in shinkawa uku ko hudu ya sau ya yi wurin mai nama a sau nama a yi miya yau gobe babu abinci to ka ji inda cin daɗi yake laihi ko da kullum yana zuwa aikin ƙarhi na akwai radda bai samu akwai kuma radda zai tashi bai da lahiya mi za a ci ba wata ba zai gwada mata yidi mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam in yayi noma abincin shekara guda kai so kai an ce ka kone mai kone bakwai guda an baka na shekara guda ka ce wai tsoron Allah ka kai to wada mana wa ka gwada mu tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam abincin shekara guda yake ajiyewa kuma wani bi in an kai sa'a ranar da yake gidan Aisha ko yin abin nan kwana sai an tanadai sai an kakkin tsakaya don mutane za su yi fitawa da gari gari suna kawo kyauta ga Aisha amma duk da haka abincin shekara guda ya ajiya balle kai da gidan da kowa bai kawo ba ko sisi ko dan mangwaro guda ba a kawo a ce gashi kuma ga dawo ka samu kuɗi ka tai zuwa kashewa da banza kai irin mai masara to kun ji inda cin daɗi yake laihi ga wanda bai da ya ɗauki abin da ya samu ya ƙi sayan abinci ya tai zuwa cin daɗi wallahi malam kwaɗan nama ne kai wallahi bakin wawa ka bakwaɗan nama ka zama musa ita da ko abinci an ka bata bata ci sai ta so sana ta tsayarta nama ta ka to ka zama musa mana Allah ya gafarta mana saboda haka kakkamance da rabonka na duniya amma wa ahsan ka kyautata ga bayan Allah kama ahsan Allahu ilaika kama wanda Allah ya kyautata gare ka ka ɗebe wani abu cikin abubuwan da ka mallaka ka yi aikin alheri da shi ba duka za ka yi ba kai dai ka kyautata kai dai ka kyautata wato abin nan idan Allah ya taimake ka misali kace Allah na yi maka alkawari duk abin da na samu na arziki na kasa shi goma kashi guda zan yi sadaka da shi da Allah kyauta da kashi guda cikin goma yana na kasa maka dukiya to kaga akwai alheri in kayi gurgudun wanda kaka iyawa Allah ya taimake mu wala tabgil fasada fil ardi kakka dora da dabbanna cikin ƙasa inna allaha la yuhibbul mufsidina lalle Allah bai so mabannata kakka dole bai da ayyukan banna saboda shi ga ƙa'idar Allah idan ya baka dukiya in baka yi aikin Allah ba to shi dan zai zo ya idu kumul faqara ya nemi ku alƙawari in kun yi alheri amma wa ya amurukum bil fashai ya dore muku umarni da aikin alfasha sai ka ga mutum ya ƙi ya aiki alheri ya ce bai da kuɗi amma da ya tashi a wadar da ɗiya ta ya ɗiya kama akuya ba ta koya wani abin ga amma da ya tashi a wadar da ita malam ta ho ka ga bukukuna da za a yi ka ga an kashe kuɗi kamar ga ƙasa aka saro su to inna Allah la yuhibbul musilina lalle Allah bai sama bandasa Allah baya sama bandasa Allah da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka waɗanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka kare mu daga alfahari ka kare mu daga ji da kai ka kare mu daga sabonka ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka shirya mu ka shirya ɗaya da zuriya wadda ka ba mu da wadda za ka ba mu Allah ka ba mu kariya da tsaronka gare su ko muna nan ko ba mu nan mun ba ka wakonsu Allah ka hake mana su Allah mun baka tsaron su Allah ka tsare mana su manyan su da ƙananan su kwanne su da cuta Allah kai musu magani ne Allah kai musu magani ne Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta ma zuriyar mu gaba ɗaya ilawa bil kiyama mu duka ka tausaya mana yadda kake tara mu cikin wannan falo Allah ka tara mu cikin halon aljanna Allah ka tara mu cikin halon aljanna mu taru mu gaisa da juna kowa ya ce zuwa gida ne da albarka sunayenka Allah kai muna wannan taimako Allah ka gafarta wa mahaifanmu Allah ka gafarta wa mahaifansu Allah ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yanne da kanne da ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna mu kuma mu tare da su Allah ka shirya mana iyalanmu Allah ka shirya mana iyalanmu Allah ka shirya mana iyalanmu abinda don muka so gare su ka sani Allah ka shirya su gare shi so muke su rike ibada ka jabau jabau Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana, Allah ka sa su riƙe addininka da kyawu, ka ƙara musu imani da lahiya, ka warkar da marasa lahiyarsu, ka gabarta ma uwayensu, ka gabarta ma kakanninsu, ka gabarta ma yannansu da ƙannansu, da ɗiya da iyali da zuriyarsu duka Allah ka gafarta mana, Allah ka yahe mana, Allah ka tausaya mana, Allah ka taimaka mana, lalurorinmu na da yawa Allah ka taimaka mana. Dukkan laluran wadda ka san maslaha ta ta gare mu ya Allah ka biya mana ita wanda ka san ba maslaha ba ka maishe ta maslaha ka biya mana ita abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda suka roƙe mu addu'a da waɗanda ba su roƙe mun roƙe ka dukkan su Allah ka shirya su Allah ka kyautace aqida su da imanin su Allah ka gafarta zunuban su Allah ka biya musu bukatun su na alheri waɗanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro ka sani ya Allah ka kare su ya Allah akwai bayinka daban-daban da adda masala Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka Allah ka biya musu buƙatun nan nasu Allah ka biya musu buƙatun nan nasu Allah ka biya musu buƙatun nan nasu Allah ka kawo musu mahita Allah ka kawo musu mahita Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da damuwa Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jiha lahiya garin nan da ƙauyuka ne Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'i Allah ka taimaki almasira da jama'ata Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun mu ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'i da wuraren tayyamma Allah ka kare mu aljanna ka ba mu firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka shirya an makaranta Allah ka shirya an makaranta Allah ka raba su da doja lokacin karatu Allah ka raba su da doja lokacin sallah Allah ka raba su da doja lokacin sallah Allah ka sa su rika hitowa a yi sallah da zuwa a ƙari kowace sallah da albarka sunayenka da zubobinka maɗaukaka Allah ka ba su abinci Allah ka ba su abinci Allah ka ba su abin sha Allah ka ba su sutura Allah ka ba su kuɗi su ma su kashe Allah ka sa musu albarka ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ka taimake musulmi ka taimake ɗayansu inda duk musulmi suke Allah ka taimake su ka taimake ɗayansu ka kare musulmi ka kare ɗayansu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Thank you.